الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا تلاتين وتن هدو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مرن مكة زوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na casa'in da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan hal tashhadun nisa'ul jama'ati hal tashhadun nisa'ul jama'a jama'ata shin mata suna halatta sallar jam'i kafin mu ci gaba mun fara za mu amsa wata tambaya da wani bawan Allah ya yi yana tambaya dangane da matsala na sanya riga mai hoto ko mai wani rubutu manya-manya ko ƙanana an san ma'anarsu ko ba a san ma'anarsu ba a shigo sahun sallah da waɗannan riguna ko da wannan riga to magana ta gaskiya dukkanin abin da zai iya ɗauke hankalin wani daga halin da ake ciki na sallah haramun ne mutum ya shigo masallaci da shi ba daidai ba ne a wasu lokuta ma yana iya ainihin wato ɓatan sallar mutum ko ya jawo ɓatan sallar wasu ya tabbata a ruwa ingantacciya karanta littafin bulugul maram tare da sharhinsa subulus salam na al'amiru san'ani allahu yarhamuhu to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sallah ila sitiratin laha a alamu yana kallon wata sitira da wani labule da matarsa ta saka wanda akwai wasu rubuce-rubuce da wasu zane-zane a ciki da wasu ainihin wato hotuna a jiki an gane magana da kyau ko? a sannan ya taɓa yin sallah da wata riga a jikinsa wanda tana da ainihin wato zane-zane da rubuce-rubuce yana idar da sallah sai ya cire wannan rigar sai ba wa ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ka tafi da wannan rigar zuwa ga abi jaham abi jaham ka ba shi ita wa'atuni bi ambajani ya ce abi jahamin fa innaha alhadni anifan an salati ya ce ka je ka bawa abi jaham wannan rigar ka ce ya bani alkyabbar shi a madadinta domin ɗazu ta yi ta ɗauke min hankali a halin ina sallah ina fata an fahimta wannan hadisi ne ingantacce to annabi ya yi sallah da wata riga ko wata sutura wadda take da zane-zane da wasu hotuna da wasu rubuce-rubuce a jiki wanda allah allah annabi yake ya idar da sallar ya cire rigar ya aika wa abi jaham dan a lokacin ma aka ce shi abi jaham ma ba ya musulunta bane ba musulmi bane amma annabi yace a kai masa rigar akwai alkabbarsa tunda ita wannan rigar ta manzon Allah ta fi ta abi jaham din tsada da dinkuwa ina fata an fahimta to amma tunda tana da matsala tana hana annabi sallah annabi ba duniya yazo ya tara ba ni ne da kai ko ni da kai ko kai da shi kuka damu da koda abu zai hana ku kyautatuwar addini kuna iya mallaka shi to shi annabi ba haka yake ba in har ya mallaki riga ko wani abu makamancin haka ya ga wannan zai hana shi ya fahimci addini ko kuma ya ɗauke mara hankali daga addini zai iya rubuwa da ke kawai ba ruwan shi da haka ya tura wa abi jaham ya ce a kawo masa ambajaniya ɗin shi wanda take ɗaukar ma'anar ko dai alkyabba ko wata babbar riga ko wata ainihin wato malum malin ya ce domin ɗazu ta yi ta ɗauke min hankali ina halin ina sallah to gaskiyar magana munasaba akan wannan hadithin malamai suka ce duk abin da za ka saka a jikinka ka shigo da hi masallaci da zane-zane a jiki ko da rubuce-rubuce a jiki ina fata an fahimta ko da hoton wani wala Allah ma makiyin Allah za ga wasu sun sa hoton 'yan kwallo a gadon bayansu ko sunan ɗan kwallon kaga mutum rigarsa an rubuta Ronaldinho a bayan rigar shi kuma ya higo masallaci ɗakin Allah da ita kuma wanda ya rubuta sunan sannan ba musulmi ba ne maƙiyin musulunci ne ma wala Allah ka samu yana da tarihi na ƙiyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ƙiyayya ga addinin musulunci amma ga mutum ya shigo da shi masallaci ya yi sallah da sunansa a rubuce to sunan kaɗai ka shigo da shi a rubuce wani yana bayan ka yana sallah yana kallo zai iya ɗaukar hankalinsa ya tuna wani tim da aka buga a shekarar kaza wannan ya sha ƙwallo guda kaza sai ya zama tunaninsa ya ɗauke daga kan sallar ya koma tunanin wannan ɗan ƙwallon ban gane ko kun fahimta ba kaga wannan ya ɗauke masa hankali daga sallah kuma kai ka jawo mishi ko kuma ka sa hotonsa ko kuma ka ga an rubuto wani karin magana na bature wanda karin maganar kai tsaye ya saba wa aƙida ya saba wa sunnar manzon Allah to amma da ke shi tukari ne bai san turanci ba bai iya ba bai ma san ma'anar abin ba kawai sai ya sako shi a gadon bayansa sai ya zo ya tsaya to wannan gaskiya ba daidai bane malamai suka ce idan ma bai kai zuwa ga bata mutum sallah ba to dai haramun ne ba daidai bane saboda haka mutane ku ji tsoron Allah ga riguna nan kala kala ga yanayin ka tufafi nan kala kala kai fa malamai suka ce hatta ka sanya ina irin masu sa galila mai mugun yalki da kasar kasar kasar din nan kaga mutum ya sako riga duk inda ya motsa sai ta yi ƙara kasasasasasasasar kususususususur da Allah tana ɗaukar hankalin mutane ko ba ta ɗauka tana ɗauka malamai suka ce wannan ba daidai ba ne ka siyo ka sako kaya normal kaya wanda idan aka zo ana sallah ba za a dinga jin in kai ruku'u sai an gana wani ya yi ruku'u in ka ɗago sai wani an gane ya ɗago daga ruku'u ban gane ko kun fahimta ba so ala ayyi halin ba daidai ba ne gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu za mu tashi buyutuhunna khairul lahunna ɗakunan mata su ya fi alheri su yi sallah ba wani gurare ba almar'atu wa in jaza lahal khuruju ila almasjid illa anna salatiha fi baitiha afdal an abi humaydin as-sa'idiyya annaha ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتي في دارك خير لك من صلاتك في مسجدي قومك وصلاتك في المسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي kun ji wannan magana? ya ce almar'atu ita mata mace wa in jazala hal khuruju ilal masjidi ko da dai halal ne ya halatta gare ta ta fita ta je masallaci ai sallah da ita illa anna salata hafi baitiha afdalu Malam Abdulazim Albadawi ya ce sai dai kuma tare da ya halatta ta fita a yi sallah da ita, to mu sani kuma sallarta a cikin gidanta ya fi falala sama da fitarta. Kun gane magana? Wato ana magana akan mai falala da mafi falala. Abu ne mai falala mace ta je a yi sallar jam'i da ita. Wanda ya fi wannan falala shi ne ta sallah a ina a gidanta. Sai kawo hadisi. yace an ummi humaydin sa'idiyya an karɓo daga ummu humayd as-sa'idiyya annaha ja'at ila rasulillah ummu humaydin sa'idiyya ta zo gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah sai ta ce ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu salata ma'aka wallahi ina so a ce gana a masallacinka muna sallah tare an gane magana da kyau ko ina so a ce gana a masallacinka muna sallah tare a waye ne zai ƙi annabi ya ja shi sallah jama'a in fa annabi ya ja ka sallah fa sallar ka maqabulatun an karɓa an gama ko da ko wata matsala ta same ka a sallar Allah ya yafe maka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wa zai ki a ce annabi Muhammadu ya zama limamin shi wa zai ki wannan jama'a limamin limamai idan kai ɗaya da shi tamkar da dubu ɗari take a wani guri musamman a masallacin shi ummu humaydin sa'idiyya ai ko mu muka samu wannan mu ma muna bukata ko yawwa tace lalle ni ina so a ce ina sallah tare da kai fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya bata amsa yace qad alimtu annaki tuhibbu tuhibbina salata ma'i hakika na sani ke din nan kina so a ce kina zuwa masallaci muna sallah tare amma ki sani wa salatuki fi baitiki sallarki a cikin gidanki khairul laki min salatiki fi hujratiki ya fi miki alheri sama da ki sallah a cikin menene ɗakinki wa salatuki ku saurari maganar da kyau ki sallah a cikin gida ya fi akan ki a cikin ina ɗaki sai ce wa salatuki fi hujratiki to kuma ki yi sallah a cikin ɗakinki khairul laki min salatiki fi dariki ina fata an fahimta ya fi miki alheri a kan ki sallah a ƙwariyar cikin gidanki na? na haka man ka ɗaga hannu ok o ba a gane ba ne? ok to me ne ba a gane ɗin ba a'a gida gida gida na ce ne ko me na ce ne eh shi ne mana haka ne tsallake a cikin gidanki eh ku saurara za mu warware magana kar ku damu mu je mu an gane maganar da kyau ko yauwa wa salatuki fi baitiki sallarki a cikin albait daki ina fata an fahimta abin nan gidanki cikin gida khairun laki min salatiki fi hujratiki wato ki sallah a lura da maganar ki sallah a cikin ɗakinki ya fi ki sallah a cikin gidanki an gane sai ce wa salatiki fi hujratiki a lura da kyau wato larabawa suna da bambanci tsakanin bait da kuma menene a ba hujra ba dar akwai bambanci tsakanin bait da daru idan aka ce baitu kamar misali mu ce gidan tari mu kwana gaba ɗaya misali ƙauye ne suke da irin wannan abu za a ga daga dungun nan zuwa nan zuwa nan zuwa nan duka gida ne amma in ka shiga kuma kowa yana da mai ɗinsa yana da sayi ɗinsa yana da faɗinsa to magana farko abin da take nufi ta yi sallah a cikin farfajiyar gidansu duk da cewa tana da gefanta ya fi ta yi sallah a ina ma'ana ta yi a ɓangaren ta gefanta ya fi ta yi sallah a ina a farfajiyar gidan gaba ɗaya ku gane magana ya fito yanzu sai sake cewa kuma wa salatuki fi baitiki fi hujratiki ki yi sallah a cikin menene ɗakinki khairul laki min salatiki fi maza fi baitiki fi dariki ya fi kuma ki sallah a cikin farfajiyar gidanki ɓangarenki a ɓangarenta ai tana da ɗaki ko to ta yi a ɗaki ya fi ta tsaya iya farfajiyarta ta yi a farfajiyarta ya fi ta yi a kwamfawun ɗin gidansu gaba ɗaya kharaja al'amuru to wannan shine abin da hadisin yake nufi an gane maganar da kyau ko to shine to sai sake cewa wa salatiki fi dariki khairul laki fi salatiki fil masjidi to kuma ki sallah a dar wato ɗakinki ma'ana ɓangarenki ɓangaren sayi ɗinki ina fata an fahimta ya fi miki alheri a kan ki sallah fi masjidi ƙaumiki a cikin masallacin anguwarku na so ku gane abin hawa-hawa ne da ta yi sallah a kwamfawun ɗin gidansu da ta yi sallah a masallacin anguwarsu wanne ya fi shi ne ta yi sallah a kan fawun ɗin gidansu kun fahimce ni da ta yi sallah a ɓangaren ta sayi ɗinta da ta yi sallah a kan fawun ɗin gidansu wanne ya fi gara ta yi sallah a kan fawun ɗin sayi ɗinta ba a kan fawun ɗin cikin gidansu gaba ɗaya ba da ta yi sallah a cikin ɗakinta da ta yi sallah a sayi ɗinta wanne ya fi gara ta yi sallah a ɗakinta a kan ta yi sallah a ɓangarenta sa'id ɗinta ita na fata kuna fahimtar magana to wannan shine bayani to sannan sai aka sake cewa kuma da ta yi sallah a gidansu gaba ɗaya da ta yi sallah a masallacin anguwarsu to gara ta yi sallah a gidansu gaba ɗaya akan ta fito waje ta yi sallah a masallacin anguwa kun gane maganar to sitil kuma sai ce wa salatiki fi masjidi qaumiki da ki sallah a masallacin anguwarku khairul laki min salatiki fi masjidi ya fi miki alheri akan ki zo ki sallah a masallaci na ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wani zai tambaya ya ce to ya za a haɗa wannan maganar kuma da hadisin manzan Allah da ya nuna afdaliya na lada eh falalar ladan da mutum zai samu idan ya yi sallah a masallacin waye a masallacin annabi muhammadu hawa hawa ne hawa uku ne na farko sallah a ka'aba idan mutum ya raka'a ɗaya a ka'aba daidai take da raka'a nawa zai gaya mu na dubu ɗari sallah raka'a ɗaya kuma a masallacin annabi daidai take da raka'a nawa dubu ɗaya eh madalla sallah kuma a sauran masallatai banda masallacin annabi daidai take da me daidai take da kowace sallah al'aksa din shi ya nawa aka ce wa ya gaya maka eh wa ya ce sallah a masallacin aka sa za a bayar da sallah ɗari biyar maganar sabo ba maganar banza ba ce kar ku na ce masa ya gaya masa ko za kuna ta kirkira dariya ba maganar jefarwa ba ne amma yadda ya kawo maganar ne ba haka take ba wa zai gyara masa ha ba wanda zai gyara eh alaikum salam eh sallallahu alaihi wasallama eh guda uku eh wannan muna sane da shi yawanci dai mun sha karanta wannan magana yanzu maganar da muke yi shine falalar raka'o'i muke magana yanzu masallacin ka'aba mun ji idan kai sallah raka'a ɗaya a can daidai take da raka'a nawa dubu ɗari ko masallacin waye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama daidai take da raka'a nawa raka'a dubu ko na fata an fahimta masallacin wa aqsa kuma masjidul aqsa shi kuma menene shine tambayar da muke a ai gara wanda ya ta ɗari biyar ma ya ɗan fika abu an ƙi a karɓi garin amma ya kamata a ce an san da wannan maganar waye tunda wannan hadisin an sha karanta shi a gurare da yawa raka'a ɗari biyar to yanzu na ba da asami amma kafin na tashi zan karba lalle lalle wani a cikin kusa ya nemo yaya magana take waye ne sani ne ya ce ɗari sani a ina ka samu na ba ku ni na bar muku garin ba na son garin yau ku rike garinku a ba wani magana zuwa ranar ito a yanzu din nan ya an nemo min kafin mu tashi an kya bari he wani satin kano ka ai dama ta mutu eh ya kamata an san wannan magana gaskiya so ina sauraron ku daga nan kafin mu tashi mutum ko bai samu ba zai ga yadda za mu kare duk da wata mantar sun ba a bulala to ina ga za a fara yau to ala ayi hali yanzu bari mu karasa maganar mu cewa tunda annabi ya ce tai sallah ma a masallacin anguwarsu ya fi ma tai a masallacinta masallacinsa shin ina bambancin wannan maganar da cewa idan mutum ya yi sallah a masallacin da annabi zai samu daidai wanda ya sallah raka'a dubu ina bambancin wannan magana ya wannan magana za a shigar da ita jazakumullahu khairan komanda wannan ya keɓanci mace ne kaɗai kuma wannan ba zai hana inda za ta samu damar yin sallah a masallacin annabin ba ta samu wancan ladan ina fata kuna fahimtar magana lallai ta yi sallah a masallacin anguwarsu ko a gidanta ko a ɓangarenta ko a ɗakinta duka yadda annabi ya jero ya fita sallah a koma ina ne sabanin wannan to amma wannan kuma ba zai hana inda za ta yi sallah din a masallacin annabin ta samu ladan da ake samu na raka'a dubu idan an yi ba ban gane ko kun fahimta ba ba zai hana ta samu wannan ba amma wannan an ce wannan abin ya keɓanta ne ita hukunci ne wanda ya shafi ɓangaren ita ya mace kun gane maganar da ke ku hukunci ne wanda ya shafi ya mace cewa ta yi sallah a cikin gidanta da ɗakinta da ƙuryar ɗakinta ya fi ta fito masallacin anguwa ko ta je masallacin manzan Allah. Amma lada na idan ta yi raka'a ɗaya a ba ta raka'a dubu ɗari ko in ta yi ɗaya a ba ta raka'a dubu ko to daidai yake akwai wannan ladan amma ita fasinali sallarta a cikin gida da ɗakinta ya fi ta fito. to menene hikimar da ya sa duk da wannan aka ce mata ta sallah a ɗaki me hikimar wa zai gaya min hikimar na fitina jazakumullahu khairan komanda daga cikin hikimar shi ne ƙoƙarin tare kofar barna kada a bar mata su dinga watan gaririya a kan layi ai na faɗa muku wancan satin cewa ka duba girman sallah da falalarta da alherinta da lada mai ɗimbin yawa da irin ukubar da aka tattalawa wanda bai zuwa yana yin ta tare da jama'a haka ne amma tare da haka aka ce ita mace ce sallata ina a gida wannan sai yake nuna mana wato girma da muhimmancin wato kiyaye al'aurar mata da kuma tare fitinuwa da su wannan yana daga cikin hikima madalla idan ta biyayya haka ne yadda ka faɗa idan ta biyayya abinda misali aka ce inda za ta yi a can za ta samu to in ta biyayyar sai Allah ya bata wannan ladan sai zama ta samu wannan shi yasa zamanin annabi Muhammadu jama'a wata mata ta zo ta samu manzan Allah ta ce ya rasulallahi ni mace ne mai jama'a mata suna zuwa gidana ina jaura ina saye da sayarwa kayan mata da wane ne to sukan taru har lokacin sallah ya yi mana idan ka yarda ka naɗa ni in zama limamiya a cikin gidanmu ina fata kun fahimci magana da a ce sallar mata a fito su yi jam'i ita tafi muhimmanci da annabi zai ce a duk da haka ku fito ku tafi masallaci jama'a haka ne ko ba haka ba amma hadisin gahi nan a cikin bulugul mara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta anti imamuhunna ke ce limamiyarsu a ruwaya ingantacciya aka ce har aka naɗo mata ladan namiji mai kira musu sallah da ya tayar musu da iqama idan ya zo ya kira sallah ya tada iqama sai ya koma can gefe kuma shi ma sai kabbara sai bi su sallah kwarai da gaske da wannan ne ake ta taburza akan shin ya halatta mace ta ja namiji sallah ko bai halatta ba kuma idan ya bi ta sallah sallarsa ta yi ko ba ta yi ba yawwa eh misali ka je ka ayyaro hafiza ka san akwai masu kirinki da ta yi ɓera ɓari sai ce hi hafiza zai aura to ba laifi ka auro hafiza amma dai ka sani idan aka zo tarawihi ita za ta ja ka tunda kai tukari ne ba abin da ka iya kuma annabi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa mutane limanci shine wanda yake su iya karatun littafin Allah kuma man din nan cewa wanda ba a ce mace ko namiji ba kawai in dai kafuwa na iyawa to kai ya kamata ka zama liman yasa ɗanka na iya janka sallah in dai ya fi ka iya karatu in dai adalci za ka yi ka ce ustazu huce ce baba kuma da girman kai ka ce to girma na ba na ba za a ce girman banza ba ko amma dai yana dab da ya zama haka kada an ya kuna kazalika wallahi sun fi iyayen karatu duk an taso an ki ai karatun nan kuma yanzu an girma hankali ya zo kowa yana sha'awar karatun kuma da haka sai ya dage he dan ya samu shi yana nan dai to a je dai a haka ya fi dai a ce duk gidan ba kwanan ko ba haka bane da a ce duk ba kwanan gara ɗaya daga cikin ku yana nan to tunda ɗanka yana nan kai baka nan shikenan kai ta zama absent ba ruwansa ina fata kun fahimci magana so a ka'ida in ɗanka ya fi ka iya kira'a wallahi ya kamata ya ja ku sallah ya fi ka iyawa ya fi ka hadda ya fi ka kaza to shi yasa hadisi ne ka je ka karanta bulugul maram tare da sharhin sa subulus salam annabi ya nada wannan bawan Allah yace ya zo ya dinga kira musu sallah yana tare musu da ikama idan ya tsiyar sallah ya tada ikama sai ya koma gefe sai shi ma ya kabbarta wannan mata sai ta ja sauran mata sallah ana idarwa sai kama hanya ya tafi abin shi ya gama aikin da annabi ya turo shi to shi ne malamai suke tattaunawa to yanzu wannan ya zo ya bi mace sallah ko kuma annabi ne ya turo shi kaga annabi ya san haka tana faruwa kenan kuma annabi bai hana ya ce in ka tada ikama ka kira sallah ka dawo nan ba ma'ana sallarsa ta yi kenan ko bata yi ba ta to wa bina'an ala haza gini akan wannan yanzu ya halatta kenan mace ta ja namiji sallah ko bai halatta ba Allah ya maka albarka kwamanda idan akwai larura ya halatta shi ne gaskiyar magana me larurar shi wannan bawan Allah tsakanin gidan da annabi yake ma'ana masallacin annabi da gidan wannan matar ba zai bayi zuwa da ya gama wannan aikin ya dawo ya samu mai ba sallah a masallacin manzan Allah ba don haka sai ya zama masa wajibi dole ya bi su da haka in akwai larura ya halatta amma babu gaira ba dalili ko naɗa limamiya mace dukkan ku ƙartin albarka ku zo gaba ɗaya ku yi sahu ita ne limamiyar ku bai halatta ba amma in larura ta taso ya halatta kuma dai ina ga komai rashin fahimtar ka kasan dai mai larura ma'ana ba haka aka so ba amma tun da ba yadda aka iya to kenan ba matsala ban gane ko kun fahimta ba inda larura babu matsala amma haka siddan ku gina masallaci ku ɗauko ku ce ke akara muke lahu a wannan ko bai halatta ba shi ne gaskiyar magana to rashin fahimtar da wasu kai wannan hadisan shine aka samu a ƙasashen turai kuka lura kwanakin ba an ta sa wata mace tana jan sallah a social media aka dinga tattaunawa me ya halaccin sallar suka ce su ba abin da zai hana dan ga hadisi sun gani annabi ya tura wannan ba bawan Allah kuma kaza kaza kuma wannan mata ta yi limanci a zamanin annabi kuma annabi ya sani kuma wannan bawan Allah ya bi ta dan haka su ba matsala to yasa idan baka fahimci nassi ba ka tsaya malamai su karanta maka yaya bayanin yake shi yasa irin wannan littafin na fiqhu da yadda ake sharhi in kuka lura yanzu wannan littafi ai ba iya gundarin hadisin yake kawowa ba in ya kawo sai ya ɗan yi sharhi ko kuma ya yi unwani ma'ana headline ya ce ya halatta a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ya kawo hadisi ko kuma in ya gama karanta hadisin sai ya fassara ma shi da ma'anarsa cewa ga yadda ma'anar abin take to in ba haka ba hadisin za mu iso yana can gaba za ku ji wannan maganganun da muka faɗa haka ya rubuta su za mu zo can gaba za ku ji Allah shiryar da mu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki musalla a masallacin anguwarku ya fi ki sallah a masallaci na to kun ji sharhi da ƙarin bayani cewa wannan bai ci karo kuma da cewa idan ta yi sallah a masallacin annabi za ta samu wancan lada da ake ambatawa ba akwai wanda suke bincike akan assignment dina akwai wanda suka fara bincike ko ka binciko ka binciko to bai bayani na'am na'am mm mm mm نعم امم امم mala adamu fasara fasara yi bayani me hadisin yake ne a bari dai ya fasara ku ji na'am na'am sallah falalar sallah na'am na'am na'am na'am na'am na'am kun ji magana? na'am nambar hadisi na nawa ta to kun ga yadda ake yi ka zo ka rike waya ta kusan dubu talatin da biyar ko arba'in ko hamsin ko ɗari ko ɗari biyu amma ba za ta iya maka irin wannan aikin ba ban gane ko kun fahimta ba islama islam menene kuke cewa yawwa islamization islam menene kuke cewa ne islamization menene menene haka za a yi islamization za ka yi na wayarka ka, ka, ka musuluntar da ita ta dinga kawo maka abin da zai karar da kai na fata kun fahimci magana ka ji an yi tambaya kai baka san amsar ba sai ka shiga akwai littattafai yanzu wannan wayar tawa da kuke gani akwai littattafai sun fi guda dubu goma a kanta ina da bukhari gaba ɗayansa akan wayan nan ina da muslim ina da tirmidhi ina da ibnu maja ina da duk wani littafi da ka sani ina da hudubobi guda dubu hamsin yanzu akan wannan waya hudu ba ɗai ɗai ɗai ɗai guda dubu hamsin dubu hamsin fa ba dubu ba ɗari ɗaya ba ba ɗari biyu ba ba ɗari uku ba dubu nawa hamsin ta different malamai manyan malamai na duniya idan ta ƙure min na gabanin da lokacin da zan zauna a rubuta tawa kawai sai in rubuta in hau kan af ɗin sai in ce ina buƙatar hudu ba akan tsoron Allah sai a kawo min guda ɗari in a ce in zaɓi wacce nake so sai in karanta in ga wacce ne tafi daidai da abin da nake so zan yi magana a kai da ayoyin da hadisan da maganganun malaman sai in ɗauka kawai shikenan kenan na ga dama in ƙara wani abu da nake so in ƙara na ga dama in rage abin da na ga in na ga ta yi yawa in rage ta ko ne summarizing ɗinta duk zan iya in kuma na ga ta min komai da komai sai in zo in baza wuta kawai ba ruwana an gane magana da kyau ko kawai in tashi kura billahi allazi la ilaha illa huwa an gane ko to wannan shine amfanin waɗannan abubuwan na bature yanzu kaga tambaya muka yanzu nan ina yin tambayar ina kallon shi ni da ke kanina ne na san shi ina kallon shi yana browsing yana kokarin nemo hadisi so hadisi ne kamar yadda ya faɗa abu darda ya rawaito shi an gane magana da kyau ko a cikin sha'abul iman rasan imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sallah a masallacin ka'aba to idan kai raka'a ɗaya za ka samu ladan raka'a dubu nawa dubu ɗari raka'a ɗaya yasa malamai suka ce idan ka samu damar yin sallah a ka'aba raka'a biyu to sai mutum ya yi kusan shekara hamsin kafin ya kamo ka yana sallah ka lissafa yanzu ka gani amin amin amin amin amin amin amin amin haka idan kai dubu dubu ɗaya guda ɗaya a masallacin annabi guda dubu raka'a dubu kai raka'a dubu wasa ne eh? to haka kuma a masallacin ƙudus ita kuma guda ɗari nawa ɗari biyar haka ruwayar ta zo ta yasa yanzu in Allah yadda ku bari he Falatsinawa sun turmishe Isra'ila in Allah da za mu tafi can mu samo ɗari biyar ɗin can ɗin ma in Allah yadda insha Allah Allah sai mun samo ɗari biyar ɗin can ɗin ma sai mun samu amin amin amin amin prof to mu je karatu na da haka yake cewa wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi adabul mashi ila al masjidi ladubban tafiya masallaci an abi qatara ta qala bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallama id sami'a jabalata rijalin falamma salla qala ma sha'anukum qalu ista'ajalna ila as-salati qala fala taf'alu إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لدبا تفيا إنا مسلاتي أنا بقاتر كاللدبتو دا لدبا تفيا مسلاتي أبو قتادة الله يحدى مدى أبو قتادة أجنة الفردوس yace bainama na hadu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna sallah tare da manzon Allah id sami'a jabalata rijalin sai ya ji taku da sauti da ƙaƙaji da hayaniyar wasu mutane yasa a can ƙasa ya sauke namba biyu ya ce jablatu aswatun murtafi'atun wa baddatun mukhtalitatun sauti wanda yake ɗaguwa ana maganganu kasan kuna sallah in wani suka taho sallah he kun san sun taho sallah wani zai taho yana waya yana eh okay ta to yanzu bari mu yi sallah idan na idan zan kira kanku da kuke sallah ya dauke muku hankali ina fata an fahimta wani ya taho da gudu jib jib jib jib wallahi sai kun tsorata ku dauka ko hari aka kawo muku masallacin kuna sallah wasu taho su biyar suna hayaniya wannan yana musu da wannan wannan to annabi yana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji jablata rijali jabalata rijali ay sautun murtafi'atun wa dhajjatun mukhtalifa wato sauti wanda ke ɗaguwa da kuma hayaniya wacce take cakuɗe da maganganu a cikinta ina fata an fahimta falan ma salla ƙala da ya idan da sallah in ji abu da sai annabi ya ce ma sha'anuku haba jama'a me ya same ku ne kam me ya same ku yasa wasu suna cewa wai ba a caccakar mutum a yi masa kaca-kaca idan ya ba daidai ba a'a idan musulunci ne Allah yana yi annabi na yi Allah ya tuka malamin mu malam albani zaria ya ce idan ta kama muna wa'azi kai ba daidai ba mu zazzage ka ya ce za mu zazzage ka ya ce domin Allah ma yana zagi annabi ma na zagi sai dai in bata kama ba utullin ba da zalika zane wannan magana kirki ce ko zagi ce duk inda fassara da za ka yi mata wallahi dole ka fata fassarar zagi utullin mai katon ciki mafi saukin fassara da za ka yi masa kenan ba da zalika zanin ɗan zina da Allah bahaushe yana da kalmar ɗan zina a hausa ko ba da ita ɗan iska ba ita ne ɗan zina ba ko ba haka ba ne ko ya ce ma shege duka da kalmar ɗan iska da shege zagi ne ko ba zagi ba to Allah ya ce zanin ɗan zina kawai lahajar ce da yaren ya bambanta wancan da larabci ne wannan da menene da hausa ruwaya za ta zo sai ka ji an ce fa sabbahun nabi sallallahu alaihi wasallam sabban sayyi'an annabi ya bamban mihi zagi idan abu ya kama musulunci yakan yi zagi wannan shine gaskiyar magana kawai ba a so a yawaita ne sannan kuma ba a so ya zama al'adar ka kullum haka amma idan ta kama ka bamban ka zagi a lokacin da ya kamata ka banka ana bankawa jama'a shine gaskiyar magana shi yasa amin sun ma'ami shi yasa wasu malaman da kan suna cewa to duk da yadda za a yi dai ka samu ashar ɗinka kwaya tara a aljihunka na dama nan ka samu kwaya shida a gefenka na hagu ka ɗan ajiye saboda ɓacin rana nan in rana ta ɓaci ana fito da su in rana ta ɓaci ana fito da su Allah wani idan ba ka masa yaran mahukata ba za ku fahimci juna da shi ba Allah sai ka ɗan ajiye hankali gefe kaɗan ka ɗan ari hauka na minti goma tukunna in ya fahimci lallai fa ba za fa a kwashe lafiya ba to wallahi sai ka ga ya biyu shi yasa alfazari yace fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan annabi ya jagoranci mutane linan wani lokaci da sauki cikin sauki annabi sai ya dafa ka wa shiddatan wani kuma idan ya zo ya ga hayaniyarsa ta yi yawa to shi ma sai ya tsananta mishi sai ya ga ya biyu akwai irin waɗannan duka a tarihi an gane magana da kyau ko so annabi yace ma sha'anukum haba jama'a me ya same ku ne me haka kuma qalu sami'a ista'jalna ila salah suka ce ai mun yi gaggawa ne don mu samu jam'i ƙala sai annabi ya ce fala ta fa'alu daga yau kar ku sake yin haka iza a taitumin salata fa alaikum bi sakina idan kuka taho sallah to ku nutsu don Allah in ji annabi Muhammadu in dai za ku kun taho sallah ne to ku nutsu fama adraktum fa sallu abinda kuka samu ku sallace shi wa ma fata kun fa atimmuhu abinda ya kuɓuce muku ku cika shi to ruwayoyi sun zo akan fa'atinmu da kuma faƙabau akwai alƙaba akwai al'itima idan an ce a cika abu to yaya zai zama cikatan abu shin gaba za a yi ko baya za a dawo gaba za a yi sai a cikata ko to in kuma aka ce a rama shin baya za a ma'ana abin da ya kubuce ma shi za ka me ina so ku fahimci wannan yaren don wannan abin yana daga cikin abin da ya ruɗa mutane akan maganar biyan sallah idan an ce ku cika to ana nufin abin da bai zo ba a gaba ka ƙarasa shi in an ce ka biya to ana nufin abin da ya wuce maka ka biya irinsa ban gane ko kun fahimta ba to ga tambaya a nan idan mutum ya zo sallar magariba sai samu an yi raka'a biyu saura raka'a nawa idan wannan ruwayar za a bi ta a cika ta shin raka'a ɗayan nan fatiha da sura zai yi ko fatiha kaɗai zai yi fatiha kaɗai zai yi saboda an ce a me a cika ta ne kenan abin da bai zo ba ne a kawo shi amma idan an bi ruwayar faƙabau ko faƙabu ku cika abin nan ku rama to shi kuma me zai yi a nan gurin kuma saboda ita ne ta wuce ita za a me na fata kun fahimci magana to sai malamai suka ce ya za a yi a haɗa waɗannan hadisan gaba ɗaya aiki da su da hadisin da ya nuna a cika da hadisin da ya nuna a rama sai malamai suka ce to mu kalli sallar sai mu ga shin kan a ƙarshen sallah me ake yi kowace sallah sai ka kalli ƙarshenta meye ne misali sallan magariba menene a ƙarshenta fatiha ne to idan ka zo ka kawo fatiha da sura irin wacce aka ce ka biya shin ka mai da sallar ƙasa ya koma sama sama ya koma ƙasa ko baka mayar ba ka mai da ita haka offside down kenan to a ƙarƙashin wannan in baka so ka mai da sallar offside down to sai ka yi cikato ba ramako ba ban gane ko kun fahimta ba sai kai cikato ba ramako ba sallan azahar ka samu raka'a biyu ka rasa raka'a biyu in ka bi ruwayar cikatawa me za ka kawo fatiha babu sura babu sura shi ne cikato in ka bi ruwayar ramawa me za ka kawo fatiha da sura to in ka kawo fatiha da sura kuma guda biyu a raka'o'in azahar guda biyu na ƙarshe sallar kasance ya koma sama ko bai koma ba ya koma don haka dole sai dai ka kawo mai daidai fatiha da sura to malamai suka ce wannan shine abin da ya fi amma idan ka kawo bisa ga waccan sigar wasu suna ganin sallar ka bata ɓaci ba sallar ka ta yi domin ka dogara da wata ruwaya daga cikin ruwayoyi amma mafi ingancin magana shine ka kawo fatiha da sura shine abin da ya fi abin nan fatiha sorry babu sura shi ne abin da ya fi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko amma in ba haka ba ruwayoyin za su iya kamar ruɗa ka haka ka gane ka kasa gane to in raka in azhar ne ya zan yi in magariba ce ya zan yi idan asuba ce ya zan yi in kaza ne ya zan yi to wannan shine magana mafi inganci da malamai suka tattauna Allah ya shirye da mu to shine yake cewa abin da ya wuce muku ku rama shi wa an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaikum bis sakina wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu shi ma daga Abu Huraira Allah ya hada mu da Abu Huraira a Jannatul Firdaus yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul iqamata famshu idan kuka ji an tada iqama to ku tafi a hankali shine almashi in aka ce mashayamshi famshu ana nufin tafiya cikin tsanaki shine yadda larabcin ya bayar kenan amma aka ce asri'u to ku yi gaggawa kenan shine wasari'u ila magfiratin min rabbikum ana nufin gaggawa kenan ina fata an ga amma in aka ce almashu ana nufin tafiya cikin tsanaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila salati ku tafi zuwa ga sallah a hankali wa alaikum bis sakina ku nutsu wal waqari kuma ku shiga taitayin ku da al sakinatu da al waqar kusan ma'anar su daya amma yadda suka zo da bambanci a larabci to kai ma idan ka zo a cikin hausarka dole ka nemo kalmomi mabambanta da za ka ba wa kowace fasara mai gashin kanta as-sakina nutsuwa alwaƙar nutsuwa to ƙwararre a fasara da sanin yaren shi yadda larabcin ya zo kalmomin daban-daban tun da ma'anarsu ɗaya amma kalmomin daban-daban kai ma in ka zo fasara ba fulatani ne kai ba barbare ne kai bawa na fata an fahimta ba boli ne kai ba karkare ne kai ba teri ne kai memiyar toka na fata an fahimta ba kano ne kai to an hada da kana ya rama da kano ba laifi ai an gane magana da kyau ko to sai ka nemi wata kalma mai ma'ana guda biyu irin wannan sai ka fassara ɗaya kalmar ita ma da ita ina fata an gane to shine sai annabi ya ce wa alaikum bisakina ku samu nutsuwa cikin al'amarinku walwaka kuma ku higa taitayinku to kaga dai ai insha Allahu ta'ala zaka fahimci me ake nufi ko dama al-maqsud kuma al-faham annabi yace wala tusri'u kar ku yi gaggawa ku taho da gudu ko da sauri fama adaraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallata annabi yace abin da ya wuce muku ko a cika tashi shine shi kenan dai wannan ruwaya ta a cika ta din nan ita ne yanzu muke ta tafiya da ita ko to kaga anan duka annabi ya hana gudu zuwa da sallah da gudu jama'a idan mutum ya an ta da sallah shi yasa wancan satin na faɗa muku na ce daga kaga masallacin anguwarku ana ta da sallah karfe sha biyu da minti arba'in da biyar to tun sha biyu da rabi kai alwalarka tun da zama da alwalar kansa alheri ne mun karanta babin alwala da falalar alwala a baya in ba manta ba yana daga cikin abin da ke maganin shaidan yana daga cikin abin da ke maganin sihiri duk masu jefe-jefen nan su gama wurgowa billahi la ilaha illa huwa sai dai ya koma kansu saboda alwala ba karamar kariya ba ce ka zauna da alwala wani Allah ya yi masa yanzu akwai wani aboki na mubarak manu garba wannan bawan Allah Allah ya masa wata baiwa da na jima ban ga mutum mai baiwa irinsa ba baiwa ce ta ilimi da kuma lafiya ni da iya zama na da shi dan mun yi mu'amala da shi mu'amala mai zurfi yanzu ne da kowa harkarsa ta sha gabansa dole muka rabu sai dai a gaisa wata ran a hannu amma da wallahi wani lokaci mukan kwana ɗaki ɗaya tare da shi nakan kwana a gidansu yakan kwana a ɗakinmu ina fata an fahimta so a lokacin wallahi in yi maka alwala da safe ko na rantse da Allah in kaga ya sake alwala to in kai wasa wallahi asuba ce ta gobe wallahi tallahi as in yi alwala da asuba yayi sallah da ita zai azahar da ita zai la'asar da ita zai magarba wallahi wata da ita zai isha in kuma har aka samu wani akasi ya buƙaci kama ruwa don Allah ya masa lafiya ne yaro in aka samu akasi to yana kama ruwan nan ko zai sake ɗaura wata shikenan don haka wallahi sai mai wata guda da shi ban ga ya sake alwala da ranar Allah ba ni na san shi haka yake kuma yanzu na san zai ji karatu dan yana bibiyar karatuna ya tabbatar haka muka haka muka rayuwa da shi har Allah ya sa ya kama harkokinsa ni ma na kama harkokina to abin da ya sa na kawo wannan shine shi zama da alwala wato alheri ne ga musulmi akwai kariya akwai alheri akwai lafiyar jiki akwai zama cikin tsarki da tsafta sihiri kulumboto da duk wani buge-bugen mutane za su gama bugawa wallahi dai su buge kansu amma ban da kai to amma ka zauna kamar kabewa ka san kabewa ita ce ko duskurarriyar wuka an ka saka mata ya fula ta ba ka da wata kariya ba wani protection ba wani abin da zai kare ka daga abin nan to kaga dole matsalar ta same ka Allah ya sauwaje wa an ka abi bin ujrata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila al-masjidi fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin ko daga ka'ab dan ujra Allah ya hada mu da ka'abu a jannatul firdausi akwai ka'abu dan mali akwai ka'ab bin ujra duka waɗannan ka'abu ne a zamanin manzon Allah so anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu idan mutum ya yi alwala kuma ya kyautata alwalarsa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya bana nuna muku abin da yake kankara zunubai ba wa yarfa'u bihi darajat kuma yake ɗaukaka daraja da shi na fata fahimta sai ya ce na farko isbahul wudu kyautata alwala alal makarihi duk da baka so misali ana tsananin sanyi sai kuma ka tsaya ka wanke gaɓoɓin alwalarka tas ka san mutane a sanyi suna tsoron taɓa ruwa to annabi ya ce isbagul wudu'i alal makari daga cikin abin da ke kankara zunubai akwai kyautata alwala ko da kuwa ba ka san haka ka tsaya ka kyautata ta ko da kana cikin wani sanyi ko wani yanayi sai ce wanti zari salati ba'da sala da kuma jiran sallah bayan an idar da menene sallah shine kamar yanzu nan mun idar da magariba muna karatu muna jiran meye ta yi isha sai manzo Allah ya ce fa zalikum ar-ribatu fa zalikum ar-ribatu fa zalikum ar-ribatu wannan shine gwabi wannan shine romo wannan shine mazar kwaila na fata an fahimta wato abin da za ka yi ka samu ainihin wato lada na ban mamaki da ban sha'awa shine kai isbagul wudu alal makari da kuma intizari salati ba'da sala intizaru salati ba'da sala yanzu wannan ɗabi'ar ambata sai ƙauye ne suka ɗan riƙe ta su ma ba duka ba saboda yanzu duniyanci ma shiga ƙauye da wallahi mun san iyayenmu lokacin da muke raye tare da su yawancinsu idan suka yi sallar magariba ba sa fita a masallaci sai an yi sallar isha mafi yawancinsu ba sa fitan aka yi sallar asuba sai rana ta ne ta fito su tashi sinafila dama sun zauna sun yi tasbihansu da zikirorinsu ba za su ainihin wato tahi ba sai rana ta fito rana tana fitowa sai su tahi sai sallar nafila raka'a biyu hadisin tirmizi Allah ya haɗa mu da ke a jannatul firdaus yace duk mutumin da ya idan da sallar asuba sai ya zauna a masallaci bai fita ba har sanda rana ta ƙulo kanta sai ya tahi ne na fila raka'a biyu annabi ya ce Allah zai bahi ladan wanda ya aikin umara tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ga umarori nan mun bar su gaba ɗaya mun ji muna tafa fitukar wacce za mu tafi can ba dai lada kake nema ba ko ba ladan in ka je me kake nema a can lada to in kai wannan ka samu ka fara da wannan karamar kafin ka je babbar ita ce ma babbar ko to kai da annabi so mutane suna wasa da wannan abun kuma wallahi barin faɗa muku kaga zama a masallaci bayan an idar da sallar asuba ka jira rana ta fito kai nafila ka fita malamai suka ce wallahi duk mutumin da ya rike wannan na farko ba zai talauci ba ka mutane sun tsani talauci to amma kuna da gaskiya fa annabi ma fa yana neman tsari daga talauci eh talauci bala'i ne ma eh Allah karka talauta mu ya Allah eh Allah ka azurta mu arziki na halal eh kaman kamar trillion 150 haka ne Allah in ka bani ta isa ya trillion 150 eh a wannan ta isa za mu ma nemi sauran daga baya eh wannan amma dai za a fara da wannan a dan yi washa-washa hakan nan an gane magana da kyau ko to wannan shine so saboda haka ana buƙatar a kyautata alwala a lokacin alwala sannan jiran sallah bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba karamin aikin alheri bane to shine a nan ma annabi ya ce idan ɗayan ku ya alwala ya kyautata alwalar shi thumma kharaja amidan ila almasjid sannan ya fita ya dimfari masallaci fala yushabbikanna ko yushabbakanna baina asabi'ihi kada ya yadda ya hada tsakanin yatsun shi kinaya ce anan ba wai an hana ka hada yatsunka bane ko an hana ka hada hannayenka ko dunkule su ko kaza amma kinaya ce da ake nuna ma in ka fito daga gida zaka tinkari ina to kar ka yadda wani abu ya dauke ma hankali har kai wata magana da zaka rusa ma abin da ka tafi ban gane ko kun fahimta ba ba wai an ce karka haɗa mutane ku gaisa ko kuma ka haɗa hannayenka ka mutsuka haka ka goge an a'a ba hana ka ba amma an faɗa ma haka ne dan ka gane cewa fa kai yanzu ka fito ne daga da'irar sallah kana cikin da'irar sallah da haka duk wani abu na hayaniya yanzu ba naka bane ban gane ko kun fahimta ba shi yasa a ƙarshen hadisin sai ya ce fa innahu fi salatin domin yana cikin menene sallah ba mun karanta ba satin da ya wuce cewa duk takun da ka fito daga gida zuwa ina zuwa masallaci kowanne taku ɗaya kai ana kankare ma zunubi kuma ana rubuta maka menene lada yasa an samu wasu mutane daga cikin sahabban annabi muhammadu gidajensu suna nesa da masallacin manzan allah wata rana suka kawo manzan allah shawara cewa me zai hana ya ba su dama su ƙauro su dawo kusa da gidan annabi kusa da masallacin su gina gidajensu a gurin sai manzan Allah ya ce makanukum tuktabu lakum atharu ku zauna a gidajenku a inda kuke ku sani duk takun da kuka yi daga gidajenku zuwa nan to ana rubuta muku ladan shi saboda haka mai gida a kusa da masallaci madalla domin kana kusa da tarbiyya iyalanka suna kwankwadar ilimi kai kana da wani romo daban da ka samu kai kuma mai gida a nesa da masallaci kai ma madalla domin duk takun da kai daga inda za ka taho ka zo kai sallah ko ka zo ai karatu ko ka zo ai kaza to kana da wannan ladan yanzu misali bari baku labari da yawa daga cikin ku nan daga wasu anguwanni kuke haka ne ko ba haka ba a nan kuka yi sallar magariba mafi yawancin ko ko ka san duk takun da kai daga can zuwa nan an rubuta maka wannan ladan wani zai ce to ai a mashin na zo duk juyawar taya na rantsi da Allah an rubuta maka wannan ladan karka damu don ka zo a mashin karka damu ko a mota duk juyawar taya lada duk juyawar ta an kankara zunubi an rubuta lada an kankara zunubi an rubuta lada an kankara zunubi an rubuta an kankara zunubi an rubuta har ka iso masallaci jama'a kun fahimci magana to shi yasa lizimta wa kai zuwa irin waɗannan guraren a sai a sace kana da guda ɗaya ko biyu da kake zuwa na rantse da Allah da za a maka kashafi ka ga alherin da ke ciki za ka ƙara kwana biyu ka ce kai lokaci guda ma zan fara zuwa lokaci kaza ma zan fara zuwa saboda akwai alheri cikin zuwa da komawa kuma fa a ruwaya ya nuna raji'an wa maza wa hadiran halartowarka da kuma menene komawarka zuwanka da komawarka ana rubuta ma wannan to kaga ashe ba karamin alheri bane mutum ya lizumta wa kansa ire-iren waɗannan ayyuka din an nuna min lokaci kuma mun iso ma ya qulu idza kharaja min baitihi mai mutum zai faɗa idan ya fito daga cikin gidansa din zahi masallaci ko zahi kasuwa ko menene ko menene to za mu ji sati mai zuwa idan Allah ya kai mu kafin na bawa na farko muna marhabul lalai da ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanninmu na garin nan kuma ɗan uwa abokin aiki bawan Allah hafizan alkur'ani kuma associate professor ya ma kusa ya tabbata ma ya samu professorship din nashi yanzu haka shine Dr. Abdullah kuma kwamishina na Science and Technology an menene sauran abun ma? Eh? da sauran bidiyoyi. To, muna tare da shi ya ƙazai kira ne ce mun lalle yau ya san ana karatu zai samu halarta ya zo ya saurari karatu. To gaskiya a kwamishina muna marhabun lale da zuwanka muna kuma cike da farin ciki da jin daɗi. a kuma mu ba mu mamakin zuwan ka ba domin dama kusan harkar ka kenan tun kafin ka samu coordinator na besda har ka samu coordinator na besda har yanzu ka zama commissioner na science and technology to muna